أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا لي دوتن sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ranar ashirin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da uku shekarun da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya dafa da musu abin da yake shirin ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ihya ulul islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar jiya mun yi tafsiri a cikin suratun nahl allah ya ba mu iko fara karatu a cikin suratun islam jiya mun kai aya na bakwai a cikin wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya na takwas zuwa abinda Allah ya so amma kafin nan jiya mun yi alkawarin cewa za mu maimaita wasu daga cikin ayoyin da muka karanta jiya sai mu tura zuwa ga inda Allah ya so Allah ya samu lafiya kenan za mu faro farkon surar da subhanallazi asra bi abdihi laylan ga wajen ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ya rahmani ya shi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa a cikin dare min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma shine masallacin makka ila al-masjid al-aqsa zuwa masallacin qudus shine masallacin da yake filistin a yanzu alladhi barakna hawlahu wanda muka albarkaci zagayensa da ayan itatuwa da kuma ziyarar da annabawa suka shayi a wannan wurin wuri ne dai mai albarka linuriyahu min ayatin don mu nuna masa daga cikin ayoyin ayoyin masu ban mamaki innahu huwa samiul basir lalle shi Allah mai ji ne kuma basiru mai gani ne game da abin da ba da shi aikata ga wannan nima nima ce da Allah ya manzonsa alaihi salatu wassalam sai Allah ya ambace shi ma annabi Musa ne wanda Allah ya masa Allah ya ce wa atayna Musa kitab shi ma annabi Musa mun ba shi littafin at-taura wa ja'alna hudan li bani isra'il muka sanya shi littafin at-taura ya zamo shari'a ga wani isra'ila yau mun yi bayani akan isra'il shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam Allah ya ambace shi da wannan suna kamar yadda ya ambace shi sunan yaqub la kullu ta'am kana illa li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi sannan Allah ce am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut kaga an ambace shi da yaqub a wani guri wani guri an ambace shi da isra'il duka sunayen shi ma'anar shi ne bawan Allah. Allah yake cewa Allah ta tafido min duni wakila kad kurki wani abun bauta kuma bayan zurriyata man hamalna ma'amu ya ku zurriyar ɗayan waɗanda muka ɗauko su tare da annabi Nuhu ma'ana waɗanda aka same su daga asalin mutanen da suka imani da annabi Nuhu innahu shi annabi Nuhu kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala وقضينا إلى بني إسرائيل من باير أمني زوى بني إسرائيل قضينا أي أعلمنا من سند بني إسرائيل شيوا في الكتاب أشكل تاف سنة التوراة لتفسدن في الأرض za su yi barna a bayan ƙasa ko bani isra'ila za ku yi barna a bayan ƙasa marrataini karo biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku yi zalunci zalunci babba a bayan ƙasa Allah ya samu dace jiya mun fara bayani kan wannan aya muka ce wannan ayar tana mana bayani wani yanki daga cikin tarihin bani isra'ila sannan tana bayani akan mustaqbalinsu abinda zai biyo baya tun bai riga ya faru ba ayar ta bayyana cewa zai faru muka ce a jiya wannan ayar tana ƙara bayyana mana cewa annal qur'ana mu'jiz min jihatai qur'ani yana ɗauke da mu'jizoji ta ɓangarori guda biyu na ɗaya ya tanawalu tarihi umar gamira yana bayanin al'ummomin da suka gabata. Wa'in nan ba mu san tarihin su in ba don Ƙur'ani ya gaya mana. Annabi Musa da mutanensa shekaru da dama sun wuce sai daga baya Ƙur'ani ya ba mu labari. Ƙur'ani shi yake ba da wannan tarihi. Yasa Allah ya ce inna hadha al-Qur'an yaqussu ala bani Isra'il akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Ƙur'ani ne yake baiwa bani Isra'il abin da suke yawan sabani a cikinsa. na ɗaya kenan na biyu shi ƙur'ani ya takallam an guyubin mustaqbala an guyubin mustaqbala yana bayani akan gaibo kokan da ake tinkara yanzu su bani isra'ila ana gaya musu za su yi kaza su riga sun yi ba kuma sai ya faru yadda aka ce za su yi wannan yana nuna ijazin alƙur'ani babu wani littafi da yake da wannan Allah ya samu dace daga cikin bayanan da muka yi jiya cewa Ƙur'ani mai girma shi ne littafin da ya ambaci tarihin banu Isra'ila fiye da sauran al'ummomi, muka ce me yasa cewa sun fi kowace al'umma ƙiyya da musulunci. Ƙur'ani ya tabbatar da wannan. Lafiya su ji don na shaddan nasi adawata lillari na amonu da yahudu wallari na shirku. Za ka samu waɗanda suka fi nuna ƙiyayya ga masu imani su ne Yahudawa da wanda suka shirka. Shi yasa babu wani littafi da ya bayyana tarihin Bani Isra'il irin Al-Qur'ani. In kana son ka gano sirrin Yahudawa ka koma a Qur'ani. Babu abin da Qur'ani ya bari kan su saboda mutane ne waɗanda suke da hali sai da yadda Allah ya yi. Shi yasa za ka ga daga cikin tsarin Yahudawa bibiyan Ƙur'ani sun san Ƙur'ani bai canzuwa inda Allah ya tsare shi amma yaya za a yi su sa nasu tsari a ba shi muhimmanci fiye da tsarin alƙur'ani don kar a gano sirrinsu za ka ga manahijin ilmiya suna ƙoƙarin kawo canje-canje suna ƙoƙarin toshe hasken musulunci amma Allah baya yarda kullum abin suke duba ku gani yana daga cikin tarkonsu yadda aka baiwa karatu na nasaranci muhimmanci a ƙasar nan fiye da karatu na addini ka duba in sahiya ta yi yadda ake ɗaukar yara cikin manyan motoci don ƙananan ƙara za a kai su ekol in yaro bai je ekol ba ya ɗauko fitina amma ranar da ya kamata ya je ya koyi ƙur'ani sai a kunna mai wasan kallo na yara a ɗaki sai a ce yau ranar hutu ne bai hituwa kaga mutum ya kai university ya ƙare amma bai iya karatun fatiha ba kaga mutum baban shi yana jinjina wa yaro na ko turanci ba amma bai iya fatiha ba kaga baban mutum ya kai ɗansa ya biya masa ekol miliyan guda miliyan biyu jika ɗari biyar amma an koro ɗan a islamiyya saboda jika biyu kuma baban yana faɗa malamai ba su da imani wai akan bai biya kuɗin makaranta ba a koro shi wannan ba yahudanci ba ne sharrin yahudu ne kuma ba ku gane wannan ba ai an sani a zahiri mutum nawa ne suna alfahari da 'ya'yansu sun samu diplom sun samu bak sun samu besan sun samu abin na matrix ana biki ana murna amma ɗan shi bai iya fatiha ba babu matsala saboda Allah wannan ba shari ba ne yau mutum nawa ne za su zo da diplom na islamiyya sun kare a ce ba su da wuri a gwamnati ba su da aiki amma yanzu in ka yi matrix a science kana da matrix a geography kana da matrix a kan kaza sai ga an baka wuri ana girmama ka so nawa ne za ka ga ustazo ya zo cikin 'yan boko ya kasa magana he is not westernized because he cannot speak the western language in bai iya turanci wasu a gabai waye ba mutum nawa ne ga ilimi na addini suna da shi amma in aka zo su yi bokon ba sai ana ganin su ba wayayi ba ne so nawa ne za ka ga mutum bai iya ba da sallah ba in kuna maganar duniya sai ka je na nuna wa kai baka waye ba saboda shi shi na yayi boko kai ai islamiyya ta kai ana ganin karatu addini ba wayewa ba ne duk ba shirin su ba ai kwanaki na muna tambaya a nan Nijar muna da minista na musulmi ma'ana cikin mai takardar islamiyya akwai minista cikin ministocin akwai wanda yake islamiyya na yanka ba shi matsayin minista kun san me yasa in an ba shi matsayin to aiki ne zai gwamnati amma akwai waɗanda ke buƙatar su samu minista mai takardar islamiyya irin mu ba wanda ya kai saboda mu ƙasar musulmi ce muna da aikin da zamu musulunci samu minista wanda zai kula da masallatan a samu minista wanda zai kula da ladannin a samu minista wanda zai kula da masu sallah cikin kasuwa ko ba haka bane duk muna da wannan bukata a gyara tarbiyyar amma ina Idan da haka Allah da ya madaukin sarki ya samu dace. Ne yana daga cikin sharrinsu. Yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qadaina qadaina aka yi amfani da nunun anan wannan na da aka idafin zuwa ga wannan qadaina din nan idafa ce eh eh litta'zim ma'ana Allah ya jingina ta gare shi don girmama kansa. kunsa akwai idafa da ta'azim akwai idafa da tashrif kamar idan an ka ce kitabullah littafin Allah kaga an jinga littafi zuwa ga Allah to wannan idafa ce tashrifiyya an jin an girmama littafin nabiyullah annabi Allah idafa ce tashrifiyya amma Allah ya ce qadaina muna muka sanar to wannan idafa ce da ta'azim Allah yana girmama kansa anan ba yayi bane dan sharafanta wannan al'amari shi yasa kalmar qada'u a larabci yana ba da ma'anoni da yawa alqada'u yana zo da ma'anar alfarahu fa idza qadaytum manasikakum ay idza faragtum idza qadaytum as-salata fantashiru fil ard ay idza faragtum min as-salati alqada'u yana zo da ma'anar al-hukm fala rabbika la yu'minun hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum ko ba haka bane zuwa dai ƙarshe القضاء هنا ذهب على معنى الأحد وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مخطوء مصبحين قضينا بمعنى أهدنا كده ده معنى الخلق معنى القضاء هنا ذهب بمعنى الخلق الخلق شيني هلتا وإذا ألا شيء فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن أي خلقهن ina alƙada'u nan bi ma'ana alhalƙo yana iya zuwa ya ba da ma'anar azabhu yanka domin da Allah yake cewa wa an zirhum yawmal hasarat id qudiya al-amru qudiya al-amru ana ay dhubiha al-maut ranar da Allah zai yanka mutuwa idan mutu na aljanna na aljanna kan wasu suna wuta da abin da zai yi kama da wannan amma qada'u anan bi ma'ana ilam وإخبار إنهم وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمناهم وأخبرناهم مبا سلاباري سو بني إسرائيل في الكتاب أتشكل التاهي وانا التاهي أتشكل التاهي سنة التوراة أم فمتامسا نني الله سبحانه وتعالى يفسن الدسو شيوا لتفسدن في الأرض كودي بني إسرائيل سيكون يقرنا أبايا أسان ɓarnan nan kuma marratai ne karo biyu za ku yi ta wala ta'alunna kuma za ku yi ɗagawa ku yi zalunci a bayan ƙasa ƙwaruwan kabira zalunci mai girma babba Allah maɗaukin sarki ya samu dace to menene ifsadi a bayan ƙasa ifsadi a bayan ƙasa shine saba wa umarnin da Allah ya bayar a cikin littafin duk mutanen da suka kauce wa umarnin ubangijinsu wanda ya saukar da shi a cikin littafi to sun yi barna a bayansa yahudawa an saukar musu da attaura ko ba haka ba in suka ke aiki da attaura duk wani abu da suka yi aiki da shi barna ne a bayan ƙasa mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce mu da mu yi aiki da Qur'ani in mu saki Qur'ani muka kama wani littafi wanda ba Qur'ani ba to muna barna ne a bayan ƙasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan su banu Isra'ila da Allah ya ce za su yi barna a bayan ƙasa to barna su sun saba ma hukunce hukuncen da yake cikin littafin at-Taura su ne hukunci guda goma su ne ake ce da su wasaya ashara wasiyoyi guda goma da Allah ya bayar a cikin littafin su sun saba sun ga aiki da su su wasaya ashara din nan wanda muka karanta su can baya a cikin suratul an'am kuma za mu karanta wasu a cikin suratul isra'i su ne dukkan al'ummomi sun yi ittifaki akai babu wata al'umma face Allah ya umarce ta da wa'annan abubuwa guda goma domin isra'ila sun yi aiki da wa'in Allah yake cewa kul kace da su ya rasulullah ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku na daya Allah tushriku bihi shay'an ka kwada shi da kun ji daya shirka cikin littafi a taura Allah ya hani da aikata shirka na biyu wa bil walidaini ihsan ma fa guda biyu a kyautata musu dukkan addinai babu wani annabi da bai hani akan shirka ba dukkan addinan da Allah ya sauko daga sama babu wani annabi da bai yi kira a kyautata mu iyaye ba sannan Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashi ayayen saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzikta su muke arzikta ku da su gabaki daya babu addinin da ya halasta zuba jini na kowane wanda yake bari'i ne Allah bai ce a zuba jinin shi ba wala taqrabul fawahisha ma zahara minha ma batan kusanci barna alfasha wadda ta bayyana da wadda take a koyi mun yi bayani a cikin suratul isra wasu kace alfawahish zahira shine an bayyana zina wal batina shine yin zina a koyi da abin da ya kama da wannan sannan Allah ya ci gaba da cewa wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai dai da wani haƙƙi na shari'a wa'annan guda biyar Allah subhanahu wata'ala yake cewa zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qiluna mun yi muku wasici da wannan ne dan ku hankalta kun ji biyar kenan na shidda Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqrabu malal yatimi kakku ci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai ta hanyar da zai zama ta ce mafi kyautatawa hatta ya buluga ashuddahu har ya kai karfinsa Allah ya yi hani da cin dukiyar maraya sannan wa awful kayda wal mizan ku cika sa ma'auni da ake yi da tiya da ma'auni da ake yi da sikeli Allah ya ce ku yi wannan bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu ci da sama rai kai abu sai dai wanda za ta iya wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa ahbitu wa bi ahdi allahi awfu ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون sai dai ƙarshe Allah shi wa anna hadha siratal mustaqim wannan dai su ne wasiyoyi guda goma a jumlatan mun yi bayanin su a cikin suratul an'am to banu isra'ila daga cikin fasadin da suka yi a bayan ƙasa akwai saba wa wa'annan umarni guda goma da Allah ya bayar a cikin littafin su kuma sun kafaci Allah madaukin sarki ya samu dace sai Allah yake cewa tufsiduna fil ardi za ku yi barna a bayan ƙasa fil ardi a ƙasa wani ƙasa a yankin sham kenan nan ne bangaren sun fi za ku yi barna a wannan yanki karo kashi nawa marratai ne karo biyu malaman suka ce to alfasadul awwal barnar da su wani isra'ila suka yi na farko hasala bi maktalin nabiyyillahi almiya ya faru ne ya da suka kashe annabi Allah armiya wasu suka ce a'a ashiya annabi Allah ashiya suka kashe wasu suka ce a'a bi maktar zakariya to da suka kashe zakariya to sai kanna sai subhanahu wataala ya kama su da hukumar wannan laifukan da suka yi har lokacin da suka tuba suka sake kuma komawa zuwa ga barna Allah madaukin sarki ka samu dace kun san Yahudawa mabarnata ne mutum ba ba zub da jinin wani ba ba su je gehe su yi barna ba a cikin gida ma mabarnata ne Allah ba mu labari a cikin alkur'ani Allah ya ce wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum mun rike alƙawari da ku a cikin littafin cewa kar ku zub da jinin ƴan uwanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitta kawunanku daga cikin gidajenku dan uwanka in ka tona masa asiri kamar ka tona maka kanka ne in ka dake dan uwanka kamar ka da kanka ne shi sai Allah ya kakku fidda kanku thumma aqarartum kun tabbatar da wannan a cikin littafin ku Allah yake cewa wa antum tashhaduna kuna shaida akan haka Allah ya bada wannan umarni sun ji amma sai Allah yake cewa thumma antum haula yaqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazahabuna alaihim bil ithmi wal 'udwan sai ga ku kun yi murmus kun san hukuncin amma kuna karkashi ‘yan uwanku kuna tsaye wasu ana karkashi ‘yan uwanku ta hanyar zalunci da abin da Allah baya sa kuma kun sani yanayi wanda ya faɗa da nasa dan ya faɗa da mai ba a mamaki ya sa ta'addanci yahudawa ba ya fara ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da shine sai malama suka ce fa idza jaa wa'adu ulahuma idan lokacin ɓarna ta farko ya zo cikin ɓarna guda biyu da Allah ya ce za su yi, to in fa suka aikata wannan ɓarnar ba a suna alaikum ibadar lana za mu aiko muku da bayi daga cikin bayi ne. In fahimta wasa, ma'ana bayi daga cikin bayin shi Allah kowa bawansa ne, ko da kahiri ne, in Allah ya aiko shi dai bawansa ne da ya aiko. Allah ya ce za mu aiko musu da bayinmu su wa'annan bayan namu kule ba'sin shadidin ma'abuta tsananin ƙarfi da iya yaƙi ba ja su khilala da ya mana za su zagaye dukkan cikin gidajen suna karkashe ku suna yi abin da duk yake na mummuna abu ne kana wa'adan mafula Allah maɗaukin sarki yake cewa wannan al'amari ne da zai riga zai faru Allah ya riga ya hukunta wannan Allah maɗaukin sarki ka samu dace shine wa kana wa adam maqula ai qadaran maqdura abane da muka riga mun kaddara to shine aka ce da suka yi laifi wancan na kashe wa'ancan annabawan Allah kamar yadda wasu malama suka yi bayani sai Allah ya aiko musu da sinharin sinharin sarki ne da yake a yankin Nainawa wasu suka ce a'a sarkin da yake Babil shi Allah ya dora a kansu shine bukutanassar ya karkashe su ya yanka su ya bautar da su tsawon shekaru suna cikin wannan hali sai Allah subhanahu wataala ya yi musu rahama suka tuba suka gyara halayensu sannan Allah ya dawo musu da darajarsu to shine na Allah yake ba mu dama yake cewa thumma radadna lakumul karrata alaihim sannan muka dawo muku da cin nasara akan wa'incan kafuran da suka mamaye ku sakamakon laihin da kuka yi ma Allah to da kuka tuba Allah ta sai muka dawo muku da darajar ku wa amdadnakum bi amwalin wa banin muka karfafa ku da ba ku dukiyoyi da ƴaƴaye waja'alnakum aktsara nafira muka sanya ku mafiya yawa a wannan lokacin da kuka tuba kuka koma ma Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki ya samu gyara nafir bi ma'ana adadin aktara nafiran mafi yawan adadin saboda yanzu kun samu dukiya kun yi auratayya ƴaƴa sun samu abinci kun yawaitu yanzu bani isra'ila sun yi laifi na farko sun kuma tuba Allah subhanahu wata'ala ya ba su daraja yanzu suna na akan wannan daraja an gane wannan ko sai Allah ya ce in ahsantum in kun kyautata kun yi aiki na ƙwarai ahsantum li anfusikum to kun kyautata mu kawo wannan ku Allah madaukin sarki ya samu dace wannan aya tana tabbatar mana da na abin da Qur'ani yake yin bayani na cewa aikin kwarai ko kuma mummunan aiki baya cutar da Allah kuma baya amfani Allah subhanahu wataala in kun yi aikin kwarai baya amfanin Allah in kun yi mummunan aiki baya amfanin Allah aikin kwarai ladan yana kan ku samu aljanna mummunan aiki zunubi yana kan ku samu mummunan sakamako haka Allah ya faɗa yace law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku ku mutane ne na ƙarshen ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mutshi inda duk ku samu irin zuciyar mutumin da yaji kowa jin tsoron Allah duk duniya kowa ya zama salihin ba Allah ce wallahi bai ƙara min komai a cikin mulki to da ba ina ba ku lada bane da ina son abubuwa ko ni ƙara Allah yake cewa walau anna awwalakum وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا da a ce mutane da aljanu na farko da na ƙarshe su zama masu zuciyar mafi rashin imani daga cikinku a ce kowa tatacce ne bai da imani Allah ya ce wallahi wannan bai rage min komai a cikin mulki يا عبادي يا قبائلنا إنكم لن تبلغوا ضري لم تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني قبائلنا حسين وكاين ذاك أمفانيني بولك أمفانيني kun ba kai ne za ku cutar da ni ba ku cutar da ni ashe kenan in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun yi aikin kwarai kun yi ma kanku ladar tana dawowa kanku ne kai dan uwa ka ji ko ka ji kana mutum wa'azi wani ka gyara wani ka gyara kar ka ɗauka in ka gyara kayan wani ne kanka ne ka yi ma kar ka ɗauka in ka lalata kayan wani kanka ne ka lalata ma Allah ya ce man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wanda ya aikata aikin kwarai ladar tana kansa ne wanda ya saba zanubin yana kansa ne wani guri Allah ya ce man kafara fa alayhi kufru wa man amila salihan fa li anfusihim yamhaduna waɗanda suka yi aikin kirki suka kafir wanda suka kafirce kansu wanda suka yi aikin kwarai suna mutan su shin hida kwarai ne ya rage nasu dan haka kowa ya shiga taitayin shi shi yasa Allah ya ce da su in ahsantum in kun kyautata aiki ahsantum li anfusikum to kun kyautata wa kanku ne fa in asatum in kun kamuna na aiki falaha ma'ana laifin zunubin yana dawa akan wacce ta lalata aikinta duk ran da ta lalata aikinta to zunubin yana dawa akan ta ne fa idza jaa wa'dul akhirati idan lokacin yin barna na ƙarshe yazo ba da Allah ya ce za su yi barna biyu ba to sun yi daya to idza jaa wa'dul akhirati in lokacin yin barna na biyu yazo suka kahirce suka yi ɓarna wadda Allah baya su Allah yake cewa sai mu aiko da wasu bayan Allah su zo su yi musu azaba li yasu'u wujuhakum dan fuskokin ku su munana mana ai muku azaba ta yadda da an kalle ku ana gane kuna cikin nawa na an yi amfani da huska ne saboda ita take nuna kai tsaye halin mutum ko ya yi magana ko bai magana mutumin da yake cikin ni'ima in ka kalle shi kana gane mutumin da yake cikin damuwa in ka kalle shi kana gane ta hanyar fuska kana son ka gane wannan mutum shi kwana uku bai ci ba bai sha ba kun yi irin hudu shi za ka gane yana cikin damuwa ba sai ya gama ba Allah samu dace wal yadkhulul masjida wa'annan da za mu turo su ɗanɗana muku azaba za su shiga masallacin nan masallacin ƙurus kenan ko kama da khaluhu awwal marratin kamar yadda muka ba su dama karo na farko suka zo suka mamaye ku suka azabtar da ku sakamakon laifin ku to yanzu ma karo na biyu in kun ƙara laifi za mu aiko su su sake shiga masallacin su azabtar da ku sannan walitabbiru ma alau tasbira za su darkake duk abun da ya hau saman idan su darkake mana duk wani abu da ya biya ta gaban su za su take shi babu wani abu da za su Allah madaukin sarki ya samu dace shine jiya na yi mana ishara barna ta biyu malama suka ce sun yi ta da wata hanya ta hanyar kashe yahya bin zakariya banu isra'il kamar yadda na kawo mana annabawansu suna tare da sarakuna ne wani annabi akwai sarkin da yake jagoranta su kuma tun daga kakansu in ka zaiwa zamanin annabi ibrahim akwai annabi akwai sarki ko ba haka bane zamanin annabi yusuf akwai annabi akwai menene akwai sarki zamanin annabi musa akwai annabi akwai menene akwai sarki haka abin ya zo har zuwa lokacin da aka aiko annabi Musa lokacin annabi Musa ga Musa ga Fir'auna to sauran annabawan su ma haka shi ma annabi Haya gashi annabi amma yana ba wasu sarakuna shawara a matsayin shi na annabi Allah ya samu lafiya ku ta da ga wani can ku sa ka ku ture shi ya gaji ba wa Allah sai hakuri ta ce shi ya hakuri ne musan tashi ina na musu ku bari shi wani a ku ba ku ba shi ai ya san na gane da shi kenan in ya sake sai mu ce tashi sai ko ba ka bane da shi kenan to shine mu annabi haya yana ba wannan sarkin shawara sai sarki ya bashi shawara ya kamata yana son shi aure wata yar dan uwansa annabi haya ce ba ta halasta a gare ka yan nemi a canza fatawan annabi haya ce a'a kasan zuwa na ba ba sa son rai su Allah ne yake tsare su amma in ba haka ba duk malamin da ya shiga karkashin sarki ko karkashin mai kuɗi sai an juya shi sai dai wanda Allah ya so amma su annaba da yake Allah yana ba su kariya sai ya zama to duk yadda sarki zai yi ba sa bin son zuciyar shi shine sarkin ya so annabi ya canza mai fatawa ya ce a'a ba ta halasta a gare ka to uwar yarinyar abin ya mata zafi sai ta ce sai ta yi yadda za ta ga bayan annabi ya haye inda ya hana mata su zama sarko sarki yanzu kamar yanzu ba zan ya zo yana son aure sai ya kira ka ya ce ina son aure yawwa ne sai ka ce kakka aure yawwa ne ba zan ce to ya ja ba zai aure ta ba sai wani ya ji ka hana ba zan ya aure shi yaya ai ka san sai ya ce ashe wani makina ne yanzu shugaba gaba ɗaya zai zo yana son aure na ka hana yana son aure ya ta ka hana to kamar haka ne to shine yar uwar abin ya dame ta sai ta wata rana ta shirya yarta ta ce da ita in sarki ya nemi bukata da ita ta ce to tana da bukata bukata ta shine a yanko kan annabi ya a kawo mata sarki ya amsa kiran aka sa aka farauto annabi ya aka yanka kansa shine annabi haya kan ya rabu daga jikin shi amma yana cewa la ta hillu lak la ta hillu lak ba ta halasta gare ka ba ta halasta gare ka har magana ta tsaya to wannan shine barna ta biyu da suka yi to lokacin da suka yi barna ta biyu sai Allah subhanahu wataala ya sallada musu eh fursawa suka zo suka mamaye su suka ta azabtar da su shine mutanen babil shine babiliyin sune wanda suka zo suna ta gallaza musu su kuma waɗanda suka yi musu azaba na farko su ne ruman rumawa da abinda Allah ya so haka dai hukuma ta yi ta tafi a kansu Allah madaukin sarki ya samu dace sai Allah ya shiga da cewa asa rabbukum an yarhamukum ana muna sa ran Allah subhanahu wataala ya tausaya muku ya ji kanku asa ai la'alla Allah madaukin sarki ya ya ji kanku game da menene game da rahamarsa kuna iya kutuba daga baya kuma Allah ya ba ku sarari amma ku sani ma fa in uttum udana in Allah ya muku rangwame kuka hita daga hannun waɗannan kafirai in kuka sake komawa zuwa ga laifi Allah ce to mu ma za mu sake komawa zuwa ga azabtar da ku wa in uttum ulana ko wani isra'ila in kuka sake komawa zuwa ga kahirci mu ma za mu sake sanya wata hanyar da za ku shiga kunci a rayuwa to haka ake sun koma kahircin ko ba su koma ba ga ma hujja Allah subhanahu wata'ala yake cewa walamma ja'ahum kitabun min indillah yayin da littafi ya zo musu daga gurin Allah saddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru kafin zuwan Qur'ani sun kasance suna neman fatawa game da waɗanda suke sun kafirce wana game da mushrikan Makka kenan falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani ya zo sai sun kamace yayin da suka ga Qur'ani ya zo annabin manzo Allah ya zo ba cikin su ba sai suka kafirce Allah ce fala anatullahi alal kafirin tsinuwa Allah ya tabbata akan wani sun kafircewa Yahudawa haka su in an yi nan da su su yi nan in an yi nan da su su yi nan to sai Allah kuma ya sallada annabinsa akan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallada shi akan Yahudawa duk wani makirci sun kulla wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya dora shi akai kun gare sun yi shirin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin rami a jefo musu duki suka je suka shirya suka yi rami aka yi shinhiɗa aka yi komai ƙasa rami ne aka gayyato manzo Allah shi ƙasa ba wanda ya sani sai su ce zo a tattauna wanda ya jagoranci wannan shine Amr bin Jahash ana wanda suka yi kokarin yin manzo Allah wannan mugun abu sai Allah ya tuna asirin su manzo Allah ya zai zauna jibril ya zo ya ce mu kakka zauna wadannan ga abin da aka kulla manzo Allah bai bai je zauna sun nemi kashe manzo Allah ta wannan hanya bai yi ba sun hakura ba su hakura ba sun yi niyyar kashe manzo Allah ta hanyar sihiri suka yi amfani da Nabi bin al-Azhar wanda shi ne aka yi jinga da shi ya yi manzo Allah sihiri sihiri ya kama manzon Allah tsawon kwanaki manzo Allah yana cikin damuwa ta wannan sihin da aka yi masa Allah bai ba su nasara ba sannan suka yi niyyar kashe manzo Allah ta hanyar sa masa guba aka yi amfani da Zainabu binti Sallam sun yama manzo Allah guba a abinci daga ƙarshe ba su nasara ba amma Yahuda ba su haƙura ba har ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sai da suka yi amfani da guba a cikin abinci ya zama wannan goban tana tasowa manzo Allah lokacin da ya koma zuwa ga Allah su duk wanda zai yi kira ga tafarki na daidai sai sun yi yadda za su suna bayan shi ka gani wa in uttum uduna sai Allah subhanahu wataala ya dora manzo Allah akan su ta hanyar cin nasara akan Banu Quraiza ta hanyar cin nasara akan Banu Qainuqa ta hanyar cin nasara akan Banu Nadir tare da mugun halayensu Allah subhanahu wataala ya kare annabinsa da kuma addininsa Allah madaukin sarki ya kare mu daga sharrin Yahudawa shi yasa Allah yake cewa wa in uttum udana in kuka koma mu ma za mu sake zuwa ga azabtar da ku kamar yadda kuka koma cikin laifukan da kuke yi waja'alna jahannama lil kafirin hasira Allah ya ce mu ne muka sanya wutar jahannama ta zamo madakata ga kafirai asira ai sijinan kurkuku mun sa watan jahannama ta zama kurkuku shine gidan kwaso ga wanda su kafircewa Allah inna hadha alquran Allah ce lalle wannan alquran yahdi lillati hiya aqwam yana nuna wa mutane abin da yake shine mafi zama daidai ana shi yake kira zuwa ga kalmar la ilaha illallah wa yubashshirul mu'minin kuma ƙur'ani yana yin masu imani bushara alladhina ya'maluna as-salihati wa suke aiki na kwarai kun ji maganar Allah kana iskanci wai ka ce kana da imani ƙarya kake mai imani a gurin Allah ba a gurin ka ba shine wanda yake aiki na gari ka bi kanka in dai kana aikin kwarai mai imani amma in kana aikin da Allah bai so kacce mai imani kake to ba mu san inda za mu saka ba da Allah ya ce inna hadhal qur'ana lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryar da mutane zuwa ga hanya mafi zama daidai kalmar la ilaha illallah wa yubashshirul mu'minina yana mu'mine bushara to sai ne mu'mine sai Allah ce allazina ya'maluna salihat su ne wanda suke aiki na gari to su masu yin aikin kwarai Allah ya ce anna lahum ajran kabira lalle suna da rada mai girma ta ce aljanna Allah ka samu daga cikin su wa annal ladhina la yu'minuna bil akhirati kuma lalle wa'inda ba su yi imani da ranar lahira ba su ne wanda ba su yi aikin kwarai ba a'tadna lahum azaban alima mun yi sanadin azaba mai radadi an gama wannan ko don za a zo a fara sharhin halin mutum ɗan adam ɗabi'a wasu mutane yadda take Allah ka raba mu da wannan ɗabi'a wa yad'ul insanu mutum yana roƙon Allah subhanahu wata'ala bi sharri du'a'ahu da irin mummuna addu'a da yake yi bil khairi kamar yadda yake roƙon Allah in yana neman alheri ma'ana ɗabi'an mutum ba yana ce Allah ka raya min ɗana ba Allah ka kashe min ɗana wannan addu'a ta ɗahin Allah ka raya min ɗana, Allah ka bashi lahiya, Allah ka shirye min da shi, Allah ka yi masa arziki. Wannan addu'a ta ƙware ce ko ba ta ƙware ba ce. Allah ya ce yadda mutum yake irin wannan addu'a, to kuma yana yin mummuna addu'a a kan ɗansa da kansa. Misali, idan mutum ran shi ya ɓaci sai ce ma ɗan shi, Allah dai shi ƙine ma albarka, Allah dai shi lalata ka, Allah dai shi ma kaza, Allah wadaranka kaza. da Allah mutane suna yi wannan ko ba su yi Allah ya ce to yadda mutum yake roƙon mu alheri haka yake roƙon mu sharri kakka manta duk lokacin da kace Allah shi ma danka kaza mu nuna ai addu'a kake yi sai sai Allah ya ce inda muna amsa mayagun addu'o'in da mutane suke yi ma kansu da an samu matsala amma so da yawa sai ka yi mummunan addu'a ma kanka muka karɓa ka yi addu'a kyakkyawa mu karɓa maka. Ya sa ake sanin mutum shi makan shi karatun ta nutsu. Kasan cewa in ka ce Allah shi ɗanka alheri Allah addu'a ta. In ka faɗi mummunan addu'a ga ɗanka addu'a ce. Na haka a daina faɗin magana da bata dace ba ko da rai ya ɓaci. Wale dai mata, tsinan banza Allah wadda raka mun muhanni aihuwa kama. wasu suna yawan mummuna addu'a shi Allah baya su. Makanar insanu ajula mutum ɗan adam ya kasance mai gaugawa ne, mana yana gaugawa a zo musu da azaba. Shi yasa yake roƙon makansu muna addu'a. Ko kuma mutum ya ce, ai, in addinin ka gaskiya ne Allah shi muna kaza, Allah ya sauko mana da kaza, wannan Allah baya su musu. Mu wuce ko? An gane wannan? kowa shi ɗaya bakin shi za ka yi magana ka faɗi alheri ko kai shiru in za ka yi roƙo ka roƙi alheri ko kai shiru amma ka daina roƙon mummunan abu ga ‘ya'yayenka ko matayenka kun yi faɗa da mata ka ce tsini na banza na dai tsini miki albarka wai kai ranka ya sani mummunan addu'a kake mata Allah ba a sa irin wannan addu'a ka faɗi alheri kun gane misali ko sai Allah yake cewa وجعلنا الليل والنهار آيتين mu ne muka sanya dare da yini su zamo ayoyi guda biyu fama hauna ayatan laili sai muka share aya na dare ja'alna ayatan nahari mubsiratan muka sanya aya ta yini ita ce ake gani litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi falala da gurin Allah ubangijinku lita'lamu adada sinina wal hisab don kusan adadin shekaru da kuma lissahi na yau da kullum kulla shay'in fassalna tafsila kowane irin abu mun yi bayanin shi dalla dalla shi alquran Allah ya samu dace ma'anar ayar shi ne da aka yi taura da aka yi wata aka yi rana sai aka samu su haske iri daya wannan yana da haske samfur sam wannan yana da haske samfur sam kenan inda da hasken rana da hasken wata duk sun zama ɗai ya za ka gane dare ya shigo ana ganewa ana ganewa Allah ce to don a gane dare ya shigo kuma hauna ayatan laili sai muka share hasken dare sai muka bar hasken rana ibn abbas yake cewa a rana an sanya mata kashi saba'in dare an sanya mata kashi saba'in to sai aka ɗebe kashi 69 na hasken wata duka aka ƙara ma rana. An fahimci hausa? Hasken wata sai aka kwashe kashi 69 aka saka ma rana, yasa za ka ga rana ta ba da haske akan wata hasken rana yana ɗauke da zahi na wata baya ɗauke da zahi kun gane misali hikimar sai Allah ya gaya mana hikima don ku iya neman abinci da rana in dare ku kwanta don ku gane cewa rana ta faɗi dare ya shigo don ku gane cewa jiya ta wuce yau ta shigo kuma Allah ba mai rahama bane a gare mu inda Allah ya sai zama kullum rana ce mun shiga bane kasan akwai wani na'ura cikin kwakwalwa na'urori zan ce idan hasken rana yana sama ko kayi kwana su ba su yin kwana amma suna bin hasken ne suna aiki amma rana ta faɗi ka kwanta ka yi kwana sai ga su ma sun tsaya sun huta sannan in ka tashi sai ga normal idan da an ce duk rana ne kai ma zargaga ne ba ka samu huta haka Allah mai rahama ne a gare mu kare ma godiya ga Allah a bisa ni'imar da ya mana Allah ya samu lafiya za mu bi ta kan aya waja'alna al-laila wan nahara ayatayn Allah ya ce mun sanya dare da yini su zama alamomi guda biyu shine ayoyi guda biyu fa muhauna ayatal layl sai muka shafe hasken dare ana muka rage shi ba kamar yadda na wata yake ba waj'alna ayatan nahari mubsira muka sanya alamu na yini shine abunda ake gani ana muka sanya ita rana tana da haske da kuma zahi sannan Allah yake cewa litabtaghu fadlan min rabbikum don je ku nemi falala daga gurin ubangijin ana ku nemi arziki wanda za ku ciyar da iyalanku ta'lamu adadin sinin wal hisab kuma don kusan adadin shekaru da kuma lissafi na yau da kullum lissafin kwanaki da watanni Allah subhanahu wataala ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane al'amari mun bayyana shi bayani wadihi bayani karara a cikin alqur'ani babu wani bayani da qur'ani ya rage bayan mutane bayani shi Allah ya ce wa kullu insanin kowane mutum dan adam alzamnahu ta'irahu fi unqihi haka ne ko ma'ana mun sanya masa shine alzamnahu ta'irahu ko fi unqihi mun sanya masa littafin sa a wayansa ai ma qadallahu alaihi annahu fa'il duk abinda Allah ya kaddara mutum zai aikata to mun rataya masa shi a wayansa akwai na'urar da take bi tana ɗaukar duk abubuwan da za ka aikata Allah madaukin sarki ya samu dace sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban za mu fitar masa da littafi a ranar tashin alkiyama yalqahu ma'ana zai haɗu da shi ayyuka za a bashi littafin sa manshuran abu'id komi a ciki yana gani ai mafsuhan yana gani abin da a ciki na abin na na aikin shi na alheri ko na shari kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi kowane mutum dan adam mun rataya masa littafin aikin sa a wayansa mana duk abin da muka kaddar zai faru da shi na alheri ko na shari yana nan tare da shi nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban za mu fitar masa da littafi a ranar alkiyama yalqahu zai haɗu da shi mana za mu ba shi shi manshuran ma'ana a buɗe za mu shi damar shi ya ga ayyukan da shi yasa Allah ce wa idza suhufu nushrat idan aka jefa aka watsa abin nan takardu mun san ranar lahira in za a raba takardun aiki ba kira na aka yi ba ana wani wani ko kuma a dubi sunanka a baka ko ku ai dai a ba wannan abu ba haka na aka yi ba Allah ya ce wa idza sufu nushrat takardun ayyuka sako suna za a yi kamar haka sai a watsa kowace ta hira sai ga mai ita amma ni wurin waya ne yanzu in an ka kira na kai kadai zai samu ko ba ga bane ba ga ma takardar ka in an ka saki kai kadai za ta samu ba sai an wahala ba yasa Allah ya tsara kiyama yadda za a yi in ta dama za ka same shi shi da kanshi zai tunkaro damar in ta hagu ce akwai wanda za su mirɗa hannunka su juya shi baya ya zo ma ta hagu haka babu wai dabara ka gane wani ka sabce ka ce ka a'a Allah kiyama ta wuce wasa na rantse da Allah a kiyama ta wuce wasa Allah ya ce da shi iqra kitabaka ka karanta littafin ka fata kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau kai kadai ka ishi kai mutan kai hisabi kana aika gane makomaka an yi composition an kare an kawo muku kanyen kudu da yabuwa ka buɗe ka bi ko ina zero zero zero zero har ƙarshe kai ka san dai ko ba a ce ma dam ne za ka zo ba kai ne jalli to ina dam ne ka kai duk zero za ka samu ba sai an huda ma ba kuma inda za a ce a haɗa kwamfo kai za ka je baka so a haɗe ba amma da ka bude sai ka ga this is this ben sai ban karan sir karan taran kana ta zanzanawa ne a lahiya ne haɗe jira sai ka ga a ce wani firayin sai ka tashi ta haka ne ranar kyama wani da ya ga littafin sai ya fashe da kuka ta ɓaci ba a shuka alheri Allah ce e kara a kitaba ka karanta littafin ka ka fara bi nafsika da yawon alaika hasiba kai kaɗai yau ka iska yawan kanka ya sami mani hitada fa inna ma yan tadiri nafsi wanda ya shiryu ya bi abin da ake so ya yi imani to yana yin imani ne makansa ladar tana komawa kansa ne ومن ضل wanda ya kafirce fa inna ma yadillu alaiha sakamakon kafircin yana dawowa ne akan shi wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba wani bai dauka zunubin wani a lahira baba bai tausaya ma da da bai tausaya ma baba kowa ta shi ta shi amma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce ba za mu azabtar da bayi ba sai mu aika musu da manzanni duk wanda ka ga kiyama mun yanke ma mummunan hukunci an ce bari ne yaƙi bari an ce e yaƙi babu zalunci wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin halaka mutanen alƙarya amarna mutrafiha sai mu umarci majiya daɗi daga cikin garin mawadata da masu mulki fa fasaqu fiha sai su yi laifi a ciki fa fasaqu ay al-fisq ay al-khuruj an ta'a sai su fita su ƙima Allah biyayya fa haƙƙa alaiha alƙaulu sai zancen Allah ya tabbata a kanta ai wajaba ai alƙaulu alaiha bil ala sai azaban Allah ya tabbata akan wannan garin fa dammarnaha tadmira sai mu halakar da ita halakarwa ma'ana mu halakar da mutanen garin wa kam ahlakana min alqurun mun halakar da al'umomi da dama min ba'di nuhin wa'inda suka zo bayan annabi nuh wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira ubangijinka ya isa ya zamo masani da kuma mai gani game da zunuban da bayi suke aikatawa Allah ya samu dace ina ganin kan wannan shahi za mu tsaya za mu shiga sabuwar magana sai in Allah ya kai mu karatu na gaba Allah ya samu dace nan za mu tafi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka yi kuskure muna roƙon Allah ya fi mana Allah muna tawassuli da wannan kyakkyawan aiki da muke yi Allah ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana damuwan mu Allah subhanahu wataala ka san bukatun ko Allah ka biya san masa Allah ka sa wannan aiki ya zama sanadiyar shigan mu gidan aljanna Allah subhanahu wataala ka sa wannan aiki ya zama sanadiyar biyan bukatun mu na duniya da lahira Allah ka sa mu na ikhlasi a cikin wannan aiki Allah ka sa mun yi wannan aiki ne don kai Allah karɓa mana ka biya mana bukatunmu masu lafiyar mu Allah kara musu lafiya mara lafiya Allah ka san ciwon da yake damu ko Allah ka yaye masa Allah subhanahu wataala wanda ya roƙi addu'a a gurinka da wanda bai roƙa ba ka san damu kowa mana kan kukan kowa zuwa gare ka ya Allah Allah ka biya mu kowa bukatun suna alheri Allah ka zama da mu lafiya ka zama da kasan mu lafiya masu kokarin kawo zaman lafiya a kasan mu Allah ka taimake su ka ba su nasara ya Allah muna roƙonka ka baiwa masu kokarin kawo zaman lafiya a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi nasara akan kokarin da suke wa'inda suke kokarin kawo tashin hankali da rigingimu Allah in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa ba ne Allah wanda ya dace da su kai ne ka sani Allah kai musu ya Allah Allah ka gyara halayen mu ka gyara halayen shugabannin mu ka ba su ikon sarki nauyin da ka dora musu mu kuma ka ba mu ikon yin haƙuri a wuraren da aka danne mu na hakkin mu Allah subhanahu wataala a yafe mu iyayenmu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya mu da muka sauro Allah kai mu da cikawa da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك